أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين yau muna ashirin da shida ga watan sha biyu zilhijja kenan shekara ta musulunci hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da sha shida ga watan takwas miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin to karatunmu na yau da yarda allah subhanahu wa ta'ala za mu yi ƙoƙari mu cike jerin muhadarori da muke yi a ƙarƙashin maudu'i na hanyoyin da ake bi don bautar da al'umma wannan mawdu'in mun faro shi ne a gidan awwal yahya awwali ustaz aka yi muhadara ta biyu wajen kamfanye aka yi muhadara ta uku sabon gari wajen gidan kamari dan kwara gidan alhaji ali na malam yahaya sannan yau ga mu gidan margayen alji isiya mai taba to insha Allah ta'ala za mu yi kokari mu gani yadda wannan maudu'in ko bai kare ba mu gabatar da ababe mafi muhimmanci da ya kamata mu gabatar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya jannatul firdausil a'la ta kasance ita ce makomanmu da mu da ku gaba daya idan ba mu manta ba maudu'inmu da ya gabata yana da alaƙa ne da asaitara alal umma ko asaitara alal umam wato asaitara kalima ce wadda take nuna wato samun iko karinjayi al'umma to akwai hanyoyi da ake bi na ilmi waɗanda za a mallaka al'umma mun gaya ma 'yan uwa cewa sai tsaron nan kala biyu ce akwai mallaka ko bautar da jikin ɗan adam akwai mallaka ta bautar da rayuwar ɗan adam da tunaninsa wanda duk wanda ya saurari karatukan da suka gabata ya ji hanyoyi da ake bi yau kuma insha Allahu ta'ala za mu ɗora ne daga inda muka tsaya shine wani juyin juya hali da aka samu a ƙasar faransa da tasirin wannan juyin juya hali a ƙasashenmu abinda suke kira a faransanci revolution française abu na gaba in mun samu mun yi bayani kan revolution française za mu yi bayani akan al'asba sabubban da suka sa an ka samu wannan juyin juya hali za mu yi bayani kan asa abubuwan da wannan bore ya haifar a ƙasashen musulmi musamman inda faransa ta yi mamulkin mallaka abu na gaba bayan wannan za mu tattauna akan wato abinda malamai suke kira al-mimatul arba'a akwai mimun guda hudu waɗanda ta hanyar su ne ake samun cin nasara akan duk wani mutum wanda ake son a taya imaninsa ko a taya wato mabade ƙa'idodi da mutuncinsa sannan bayan wannan za mu tattauna akan wata siyasa wadda aka kasa ƙasashen duniya gida biyu da ita siyasa ta farko ita ce siyasa ta jawwe kalbaka ya ka ka bar karenka da yunwa don saboda ya bi ka ko kuma in ba wannan siyasa ba sai a yi siyasatu i'fa'il fawadil siyasa ta bada wato abin nan ba mutum lalata mutum kalela mutum don saboda ya zamanto bai da hus bai da ta cewa to bayan mun samu wannan za mu yi ƙoƙari mu ga wato dalilai na abin da ya sa afirka da ƙasashen musulmi ba su ci gaba ba dalilai waɗanda waɗansu sun fito daga waje waɗansu kuma daga cikin gida suka faru abu na gaba za mu tattauna a kan ƙa'idodin da musulunci ya shimfiɗa idan ana son ka'idodi ne guda shida in ana son al'umma ta samu ci gaba da zaman lafiya sannan kuma na biyar za mu tattauna in Allah ya ba mu iko a kan kafafe guda shida na ɗan adam waɗanda ta hanyar su ne ake bi don saboda a ɓata shi ta kowace fuska muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu to nuktan mu ta farko shine abinda ake kira revolution française kalima ta revolution tana nuhin da yaren turanci na english revolution suna cewa revolution shine bore ka tashi ka nemi yancin kanka ka tashi ka zan mutum domin hausawa suna cewa in ka zamna za a zamne ka revolution française shine wato wani bore da aka yi ƙasar faransa ana yin bore a tashi da kalima a yi bayani a ce ba a yadda ba ana iya a tashi a yi fito na fito da makami to idan muka duba su wanda suka yi da makami ne suka yi domin an tashi ne an yi kashe-kashe wanda yake mai yawa kuma ana tashi a yi bore da kalima kamar yadda wani mashhurin mawaki na ƙasar Jamaica da ake kira Bob Marley ya sanya ma wani daga cikin album da ya yi Revolution yana kiran kansa matsayin mai yin bore da fafutuka na Afirka ko 'yan Afirka su samu 'yancin kansu ya sanya ma wannan album nashi ko album Revolution akwai waka Rebel Music music ce ta bore ba ta wato lalatattun mutane ba irin su sukus da kuma slow waɗanda suke rawa tare da mata ko kuma irin su zuk da abin da ya kama da haka revolution française an yi ta ne wato biyar ga watan biyar ta fara alif da ɗari bakwai wato da tamanin da tara kenan 5 5789 a wannan lokaci wannan revolution ta fara ta ƙare ne kuma le 9-11-1799 wato tara ga watan sha ɗaya a alif da ɗari bakwai da tis'in da tara shi yasa waɗansu suka cewa ta ƙare alif da ɗari takwas an yi shekara goma ana fafatawa saboda ni saboda mutane su kwato 'yancin kansu to wannan boren da aka yi a ƙasar faransa shekara goma menene dalilan faruwar wannan boren domin yana da kyau larabawa suna cewa idza urifa sababu baqala al-ajab idan aka san dalilin da yasa abu ya faru to ai babu abin mamaki mamaki zai kau to revolution française akwai dalilai da dama da suka sa ta faru juyin juya hali na ƙasar faransa amma manya-manyan dalilai guda uku ne na farko shine ƙasashen duniya na farko a tsari na da ana bin tsari ne na masarautu sarki shi yake da izinin ya zartar da abin da yake so kasashen turai ma suna da wannan tsari kafin a samu tsari na shugaban kasa sannan kuma tsari na shugaban kasa akwai mai ruwa guda akwai kuma tsari na shugaban kasa mai ruwa biyu wanda prime minister shi yake tafiyar da gwamnati akwai kuma tsari na chancelier wanda kamar tsarin da kasar jamus take bi alman shugaban kasa bai da wani tasiri amma prime minister shi ne yake da tasiri amma yana da ɗan kware-kware yanci na ya zartar da waɗansu abubuwa ƙasar faransa kamar yadda ƙasashen turai suke ƙasa ce wadda tana bin tsarin sarauta tsarin masarautu kamar yadda ƙasar ingila muna da sarauniyar ingila king elizabeth ƙasar belgique tana bin tsari ne na masarautu akwai sarki a ƙasar belgique irin ƙasar su holanda holland can ma akwai masarauta a can da sauran ƙasashen turai to a ƙasar faransa an samu mutum uku da suke da matsala na farko sarakai na biyu malaman addini na wannan lokaci na kiristanci na uku masu kuɗi masu hannu da shuni sai ya zamanto su kaɗai suke rike da ƙasar wancan lokacin babu ƙere-ƙere sosai akwai gonaki mutane suna yin aiki a cikin gonaki masu raba dukiyar al'umma su ne waɗannan mutanen guda uku sarakai masu kuɗi malaman addini sai suka haɗa kai da suka haɗa kai hatta da auratayya tsakankanin su suke yi dan sarki ya auri diyar fasto tunda ba mu cewa malam ko mu ce malamin coci ko kuma ya auri yan mai kuɗi wa junan su ba su son arziki da mulki ya fita tsakankanin su wannan abin da ya ɗaure an samu matsala shi yasa da wannan boren ya fara tashi shi sarki na faransa na wannan lokaci ya yi ƙoƙarin ya samu taimako ga 'yan uwansa musamman yana da ɗan'uwa wanda yake mulki a wani yanki na turai don ya taimaka masa amma aka ci gaba da zub da jini aka ci gaba da zub da jini har ƙarshe aka kai aka kashe wannan sarki na faransa da aka sa takobi aka fille kansa sai aka ɗauko kan sarki ko shugaba an ka aza saman tangaraho babban abin da irin na waya ta wuta kowa ya je ya gani sai kuma suka rubuta wani proverb ko karin magana na cewa a ɗebo hanjin malami ko mu ce fasto tunda su ba malamai ne gare su na addini ba a ɗebo hanjin malam a shaƙe sarki sai ya mutu wai ma'ana malamansu na wannan zamani sun haɗa kai da masu mulki don haka ya kamata a hallaka su a kashe su wannan shine revolution française waɗannan mutane guda uku kuma su ne musabbabinta to a nan abin da ya kamata mu fahimta bayan an ƙare wannan revolution to sai tasirinta ya fantsama sai yayo cikin ƙasashen da musamman faransa sai ma mulkin mallaka sauran ƙasashen turai da suka ga abin da ya faru a ƙasar faransa sai suka canza tsarin masarautu suka yi masa kwaskwarima sai aka ce sarki yana nan matsayin sarki amma baya mulkin ƙasa shi yasa yanzu idan kuka duba kasar ingila prime minister shi ne yake hada gwamnati shi dai sarki na can matsayinsa haka kasar belgic ko belgica haka kasar wato abin nan holanda sarki bai da ta cewa yana kallo dai ne suna nan matsayin mutane masu daraja waɗanda iyayensu suka yi yaƙe-yaƙe suka tabbatar da ƙasashensu amma ba su da ta cewa a cikin gwamnati saboda tsoron abin da ya faru a ƙasar faransa kada ya je a ƙasashensu darussan da za mu iya cira a gurguje a nan abubuwan da suka faru a can na farko darasi na farko da za mu ɗauka abin da wannan bore ya haifar shine sai ya kawo tsari na abin da ake kira republic in an ce republic shine aljambur jama'a shi yasa faransa ita ce ƙasa mafi yaƙi da masarautu a duniya ba ta yadda da mutum guda ba ya jagoranci mutane saboda sarkinsu kashe shi suka yi shi yasa a tsarin faransa babu mutumta sarki ko na gaba iyaka aljamhur abinda mutane suka ce tunda mutane ne suka yi bore suka sauke gwamnati abinda jama'a ta ce ta yarda da shi ta yarda da shi abinda jama'a suka ce musu yarda da shi ba musu yarda da shi ba shi yasa kuke ganin turawan faransa suna da wayewa fiye da turawa saura na duniya da kuma wayewa wajen haɗa sharri a duniya daga nan an ka samo tsari na demokrasiyya ya karfafa don can da turawa na ƙasar girka grek su aflakon manya-manyan filozof su suka kirkiro tsari na demokrasi a duniya to amma kuma wannan tsarin bai samu gindin zama ba sai a ƙasar faransa ƙasar faransa ita ce ta yi ƙoƙari ta tabbatar da wannan tsarin sai aka nuna inda jama'a mafi yawanci suka tafi to can ne kowa zai tafi ko shugaban ƙasa jama'a za su zaɓe shi kuma idan ka zaɓi abinda abinda mutane ba sa so za su fito su nuna ba su yarda da shi ba kuma dole ka bi abinda jama'a suke so to a nan inda za mu fahimta wannan bore na faransa akwai inda ya saba musulunci kai tsaye shine cewa kasancewar mafi yawan jama'a sun zaɓi abu ba shi ke nuna abin nan daidai yake ba Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul an'am yake cewa ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah idan da za ka bi mafi yawancin mutanen to za su fatar da kai daga hanyar Allah ashe wannan yake nuna cewa dan mutane mafi yawa sun zabi abu ba shi ke nuna abin nan gaskiya bane dai daga cikin manya-manyan malamai na al'ila communication ko communication na duniya muhammadu mukhtar shankiki a ƙasar saudiya yake asalinsa ɗan ƙasar mauritaniya ne profesa ne na communication a duniya yana jami'at malik sa'ud a cikin rubuce-rubucensa da ya yi yake cewa al'ara'u tuzan wala tu'ad shi ra'ayi ana auna shi ne a ga ingantacce ne ko ba ingantacce ba ne bisa mizani na alkur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala tu'addu ba wai ana lissafa ra'ayi bane domin akwai bambanci tsakanin auna ra'ayi da kuma mi da lissafa ra'ayi idan aka ce za a auna adadin waɗanda suka zaɓi abu to nan ba za a samu dacewa ba wani lokaci yana yiwuwa mafi yawancin mutane sun samu daidai kaɗan ne ba su samu daidai ba yana yiwuwa kaɗan ne addaidai waɗancan kuma masu yawa ba akan gaskiya suke ba to amma kullun abinda mabannata suke so a duniya mafi yawancin mutane su ce sun yi na'am da abinda suka zo da shi amma in ka ɗauki alƙur'ani mai girma za ka ga mafi yawanci inda yake cewa mafi yawan mutane sai ka ji ya ce ba na gari bane walakin na aksaran nasi la ya'lamu walakin na aksaran nasi aksaran nasi la yashkurun walakin na aksarar nasi la yu'minu da yawan mutane ba su imani da yawan mutane ba sa gode ma Allah to kaga ashe da an bi inda mafi yawan mutane suke da abin bai yi ba sannan al'ada ce ta da'awa ta annabawa mafi yawanci annabi shi kaɗai ke fara da'awarsa a matsayinsa na mai imani to kaga da annabin zai bi abin da mafi yawan mutane suke so da ya daina da'awa ya dawo ya bi abin da yake a cikin al'ummarsa annabi ibrahim misali lokacin da ya fara da'awa shi kaɗai shi ya sa waɗansu malamai suka ce a cikin suratun nahl Allah yana cewa inna ibrahima kana ummatan qanita annabi ibrahim ya kasance al'umma waɗansu malamai nan sun fassara al'umma abin koyi waɗansu malamai sun fassara umma shi kaɗai matsayin al'umma yake domin shi kaɗai ne akan tauhidi kaga da ya ce zai bi abin da mafi yawancin mutane suke akan shi to kenan kaga da addinin Allah zai baci annabi nuh yayi shekara 950 yana wa'azi amma ɗansa bai bi shi ba matarsa bata bi shi ba duk da yake waɗansu riwayoyi suna cewa mutum hamsin ko mutum arba'in isra'iliyatu ne babu hadisi ingantacce amma Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil babu waɗanda suka yi imani da shi illa qalil sai ɗan kaɗan daga cikin mutane kaga wannan yake nuna cewa ashe kasancewar mutum republic mafi yawancin mutane sun yarda da abu ba shi ke nuna gaskiya ba ne shi yasa kuke ganin ta hanyar wannan ake son a ce to yanzu in ana son a kawo doka ta luwaɗi a ƙasashenmu namiji ya auri namiji mace ta auri mace sai a ce to a kai wannan doka a majalisa in mafi yawancin 'yan majalisa dibitoci suka yadda da wannan to shi kenan ya zan abin da ƙasa za ta yadda da shi kowa ma yadda da shi to ina za a to in haka ɗan ne kenan duk 'yan majalisa sun yadda a shagiya a je a shagiya duk 'yan majalisa sun yadda a daina addinin musulunci a daina addinin musulunci sai a bi abin da suke bukata to kaga wannan dai ne daga cikin tasirin ƙasar faransa game da siyasa ta duniya gaba daya wannan asaura alfaransiya ta kawo wani abu kuma bayan wannan wato tasiri na cewa jama'a shine cewa ta gadar da abin da ake kira al'ilmaniya al'ilmaniya wata mazhaba ce da ake kira layikite ko security da english wannan security din shine cewa faslu dini an daula ko ad-daula la alaqata laha bid-din tsarin tafiyar gwamnati bai da alaka da addini faransa ta kirkiro wannan to ilmaniya sai suka mai da shi da larabci kamar al-ilmu kamar abin da aka ciro daga ilimi alhali ko rabe gwamnati da kuma addini shi ke sawa ƙasa ta ruguje gaba ɗaya amma su suna da dalilansu na kare wannan saboda dama gwamnatinsu ta haɗe kai da malaman lokacinsu ta zalunci al'umma har aka yi musu bore kenan wannan addini ne wanda an canza shi na kiristanci an zalunci al'umma shi yasa su suke gaba da tafiya ta mu suke gaba da tafiya ta addini mu kuma ɗan bokon mu da aka zo aka yi muna mulkin mallaka sai aka ce malamai su koma gefe ka kai can ka yi sallar ta cikin masallaci amma kada ka yi magana game da abin da gwamnati take magana a kan shi kuma in kana aikin gwamnati kada ka yi tunanin kamar kana aiki ne na addini a'a kawai aikin ka ne kake yi na duniyarka wannan yasa da yawan mutane suna aikin gwamnati suna zalunta al'ummominsu suna ɗiba kuɗin al'umma suna yin yadda suka ga dama da su da hujjar gwamnati ba ta da alaƙa da addini to kaga wannan duk tasiri ne na tafiyar gwamnatin faransa har yanzu in muka zo muka yi ƙara bincike na daga abin da ta haifar wannan saura ta ƙasar faransa ta yi gaba da addini saboda addinin turai na kiristanci na da yana gaba da ilimi duk mutumin da ya kirkiro wani abu a turai a da ka karanta tarihin turai da mutum ya kirkiro wata na'ura sai su ce wannan ya saba makarantar wa bible ko bible sai su ce a kashe shi da yawa daga cikin waɗanda suka kirkiro abubuwa a turai kashe su aka yi waɗansu an kunna musu wuta waɗansu an ɗaure su har sun mutu saboda ni wai in ka kirkiro abu sai a ce ya saba ma bible to wannan yassa faransa sai ta rena addini ba a yadda da addini ba amma su suna da hujjar da suka rena addinin su tunda dama littafin su an tattanza ayoyin Allah amma alqur'ani mai girma addinin musulunci shina tafiya tare da ilimi musulunci bai ce kada ka nemi ilimin duniya ba balma babban abin da suke ɓoye ma duniya ta san shi shine cewa musulmin farko su ne suka gina jami'o'i na ilimi na duniya na farko a ƙasar Spain. Balma waɗanda suke manya-manyan masana na turai a ƙasa a jami'o'in musulmi a turai ne suka yi karatu. To kaga wannan wata matsala ce addinin da suka yaƙa daban addinin musulunci kuma shi ma yana gaba wajen neman ilimi da kuma musulmi su suka kai ilimi a turai. Ka karanta tarihin turai kaga lokacin da turai tana cikin duhu da lokacin da musulmi suka kafa daula a ƙasar spain yaya al'amarin ya kasance wannan shi ne sai kaga wani yana ganin a in mutum na addini ai ba zai ci gaba ba waye gaya maka waɗanda suka kirkiro ilimin musulmi ne ilimin mathematics da kake gani na musulmi ne Pythagoras da ya suka zo suka yi karatun geometry a ƙasar Egypt ne to Egypt ba ƙasar kafirai ba ce ƙasa ce ta musulmi kuma geometrikin nan yana da alaƙa da inda suka je suka yi karatu saboda geo tana nufin ƙasa al'ar metri yana da alaƙa da mitrash metra lokacin da suka je wato gidaddaji ko mu ce wato turaku da fir'auna ya yi le pyramid su ne waɗanda da gare su ne aka kirkiro mathematics regal da angle da wane ne da gare su ne aka auna to sai aka sanya mishi wato auna ƙasa don saboda a samu ilimin aune aune to amma kada yanzu ba sa son musulmi su fahimci cewa ilimi bai da jinsi ilimi bai da ƙabila ilimi bai da zamani wanda ya koya ya gane ya gane wanda kuma bai gane ba bai gane ba baki na iya samun ilimi fari na iya samun ilimi amma sai aka nuna a'a farare su suke da ilimi waye gaya maka Allah ne alƙawarin zai rarraba baiwa ga bayinsa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya to yanzu Faransa tana yaki da jagoranci ba a yadda da sarakai ba shi yasa a tsarin Faransa kowa kake ana aikin mutuncinka ko da haƙƙi ko babu haƙƙi kuma babu wani mutuntawa ba wai ka nuna mutum kuskuren ka ba cikin ladabi da biyayya a'a za a zage ka ne a yi fata-fata da kai saboda su sun kashe sarkin su sun fille masa kai sun yaƙi malaman cocinsu shi yasa su malami bai da kima a wajensu wannan abin shi ne ya zo ma addinin musulunci suke son su nuna shi ma addinin musulunci ba addinin cigaba ba ne alhali ko musulunci shi ya kai cigaba a turai a ƙasar spain kuma balma alƙur'ani yanzu ne ake bincike sai an binciko wata ka'ida ta ilimi sai ake alƙur'ani ya yi ishara zuwa gare ta shi yasa akwai wani babban marubuci a ƙasar faransa babban likita ne kuma na duniya ana kiransa maurice bekai yana da littattafai da ya yi ya musulunta kuma likita ne na shugaban ƙasar saudiya wanda aka kashe malik faisal ya rubuta littafi alƙur'an wattaura wal injil alƙur'ani da attaura da injila wannan littafin yana saman intanet tun su yi ya gani ya kawo shi ya san addinin kiristanci ba a ɓoye shi sai ya ɗauko wata aya cikin bibil ko bible ya nuna ga inda ta saba ma bincike na ilimi amma sai ya ce ga inda alkur'ani ya faɗa kuma yadda alkur'ani ya faɗa shi ne daidai ya kawo bincike da dama da ayoyi da hujjoji shi yasa yanzu a saudiya a majalisar malamai ta duniya da ake kira rabitatul alamul islami akwai hay'atul i'jazil ilmi in ka duba saman internet za ka gane ta ijaz.com ka shiga cikin internet za gane ta ijaz wato a a g sannan az sai kai point com za ka ga dukkan abubuwa na ilimi waɗanda alkur'ani ya tabbatar kuma akwai malamai masu bincike akan wannan sun keɓanta da shi suna da alaƙa kuma da jami'a 120 na duniya na binciken ilimi waɗanda suke musu bincike sannan a zo a zauna a tattauna a tabbatar da alkur'ani ya tabbatar da wannan to don haka babu cin karo tsakanin ilimi da addinin musulunci wannan boko haram ƙarya ce suka ƙirƙiro suka kawo don cimma burinsu a cikin ƙasashen Allah ya mana mai kyau to ba za mu tsawaita bayani ba akan asauran faransiya fiye da wannan sai mu zo akan tasirin waɗannan mutanen guda uku yanzu bayan an ƙare bore mun ce sarakai yanzu an samu jagora shugaban kasa misali siyasa ta koma ga shugaban kasa na biyu sai malaman su na uku sai masu kudin su sai suka ce to yanzu ya za a yi sai suka ce to mu ɗauko wannan tsarin wanda mun ka azabtar da kanmu da shi mu ɗora ba ƙasashen da muke yi ma mulkin mallaka tunda mun gane wannan tsarin ba tsari ne mai kyau ba cikin shi muka fito to mu afka ba wani kamar mutum na a jeho mai wuta sai ya sa kafa ya shura ba wani can ta kone shi sai suka ce to yanzu abin da za a yi jagorancin kasashen afirka mu kwace shi ya zamanto mu ne ke faɗa a ji mu rubuta ma shugabanninsu abin da za su yi muna gida kwana su je su zartan muna da hukunci kaga kamar yadda sarakan su suke yi a da na biyu suka ce to su ko malaman addini su kawo tasu gudunmuwa wajen mu sa su cikin wannan mummuna addinin wanda suke hana mana ci gaba sai aka kawo le missionaire waɗanda ake kira yan mission za su zo a gina tuci domin can da muna da maguzawa arna waɗanda ba su sallah ba su sallah ba su salati ba su cin abin mai sallah amma sai aka kawo da wani arnanci amma na turai tare da kanisa ita ce iglis ko church abu na uku sai yan kasuwarsu su ko suka shigo suka sa hannun jari za mu taimaka da kuɗaɗenmu saboda a mallaki ƙasashen afirka tattalin arzikin su ya koma a hannunmu shi yasa firaminista na ƙasar belgika na wannan lokaci ya ce to za mu ba ku dama ku 'yan mishin ku je ku yada addinin ku na kiristanci kenan da gwamnati da malaman coci sun haɗa kai amma akwai sharaɗi guda shine kada ku taɓa kasuwancin mu da neman arzikin mu ya ce in kun ka zo ku ce yesu almasihu ya ce shan burkutu haram na amma shan giya wadda aka yi a turai ba haramun bane kaga wanda ya sha burkutu zai yi ne zai yi maye wanda ya sha kwazaniya ko pastis zai yi maye to ya an kai yesu albasihu ya ce addinin shan burkutu amma a sha pastis kaga ba addinin gaskiya ba sannan suka ce dan afirka yana da matsala akwai al'adodin da bai iya bari daga ciki akwai rawa da kiɗa daga ciki akwai wasa shi yasa da kaji an sima wani baki a ƙasar america ko a duniya ya shahara to in ka bincika daga mawaki sai dan kwallo ko mai wasa saboda shi ne abin da muka gwani da ya kaga an ce ga wani dan Afirka babban masani ta wani fanni na ilimi al'adar dan Afirka ce shi yasa sai aka kawo ganga cikin coci ana ta waka ana ta jin daɗi ga waka ga rawa kidan wasa ta haɗu sannan dan Afirka yana da matsala ta aure can da sai ka iske mutum guda da mace arba'in shi ko a kiristanci ba a yin mace biyu sai suka ce ku ce yesu almasihu ya ce afirka ana iya da mace guda saboda ya an ce mutum ya saki matan shi ya koma ga mace guda dan afirka mai da wannan su ko alhali mutum na da mata guda yana da karuwa arba'in to kun ga wannan tasirin waɗannan duk har yanzu waɗannan su ne suke tafiya don juyar da ƙasashenmu 'yan siyasa turai tare da malaman coci suke aiki saboda ta hanyar addini a raba kawunanmu ta hanyar siyasa a raba kawunanmu sannan ta hanyar wato tattalin arziki kamfunan turai su ba ɗan siyasa kuɗin abin da ake cewa siyasa ya je ya yi farfaganda in ya ci mulki ya buɗe musu tattalin arzikinsa su ɗibi abin da suke bukata sai ya biya bashin waɗannan kuɗaɗen da aka bashi kullum tare suke da addininsu da siyasarsu da tattalin arzikinsu to wannan kaɗan ne yiwu tsokaci game da revolution française saboda akwai waɗanda musan dalilin da yasa faransa ba take bayan irin waɗannan abubuwan ko take gaba da addini sosai sai mu aje wannan gefe daga cikin hanyoyin da ake bi wajen bautar da al'umma shine akwai abinda malamai suke kira almimatu al'arba'a akwai mimun guda hudu waɗannan mimun guda hudu duk mutumin da za a yaƙa a duniya duk mutumin da za a yaƙa a duniya sai an bi waɗannan mimin guda hudu don ka shirya da kyau ka ji su kuma da kyau ko shugaba kake ko ba shugaba kake ba ta waɗannan hanyoyin ne ake bi don a yaƙe ka hanya ta farko hanya ta farko mimun ta farko shine al-mansib al-mansib mimun nunun sadun ba'un mansib matsayi da yawa daga cikin mutane duniya suna son girma wani inda za a bashi girma ko zai yi a duniya sai suka ce to abinda za a yi a yaƙi mutane ta hanyar a basu matsayi shi yasa kuke ganin za a ɗauko mutum ɗan talaka wanda ba kowa ba a kai shi turai a ba shi tarbiyya ta turawa a mayar da shi kirista bayan an tsare wannan a ɗauko ɗan wanda ba kowa ba a kai shi turai a ba shi tarbiyya ta turai in an samu damar mayar da shi kirista a mayar da shi kirista a ƙarshe a dawo da shi ya zo in ya zo afirka sai ya mallake ku saboda an kwaɗaita mishi matsayi shine almansik in ana son a canza al'umma aka samu shugaba mai kishin al'umma ku sai sai da za a iya tsari da shi kuna ganin yadda ake canza kasuwa gabanin ne a kasashen mu ko a kashe su juyin mulki a afirka ne ba ka jin turai an juyin mulki an kashe yan fafutuka da waɗanda an musulmi da waɗanda ba musulmi ba patrick lumumba a kasar Congo Kinshasa ba ma musulmi ba ne amma sun kashe shi saboda na kishin al'ummarsa kwamin kurma sun kare da shi saboda na kishin al'ummarsa haile silasi a kasar abin da ethiopia sun kare da shi lokacin da ya je majalisar ɗinkin duniya ya yi bayanai waɗanda ba sa so sun fahimci bai tare da su gaddafi sun kare da shi bare sun kare da shi haka in ka ɗauka ɗaya bayan ɗaya duk wani shugaba wani sun ka fahimci ya kama hanyar da basta so ko a kashe shi ko a sa a yi masa bore ko a yi masa a kama shi a ɗaure shi haka sun kawa canja lokacin da ya saba ma hanyar da suke bukata to in ka ƙetare an gane ba ka son matsayi a duniya to yanzu sai a dawo mataki na biyu almal dukiya wani bai da kuɗin matsayi amma yana da kuɗin kuɗi ya ɗauki kuɗi a nuna maka za a baka kuɗi masu yawa kwanakin baya an so a yi sallan wani abu a ƙasar Nijar wanda su turawan suke ganin kamar mutane wannan abin mutane ba su karɓe shi ba sai aka ce to ya za a yi sai aka zaɓi waɗansu matasa guda shidda a nan ƙasar Nijar tunda sun fahimci cewa in baka da gene to wani lokacin ko kayan bayani ba a karɓa kuma an san sun iya turanci sun iya larabci sai aka yi musu preposition za a ba su miliyar shidda in dai za su tallata wannan abu a ƙasar Nijar. Miliyar shidda ko mu ce biliyan ga wanda yake jin Ingilishi na Faransa fa. Kowane daga cikin su su shidda zai samu miliyan dubu in dai zai shiga cikin ƙasa ya talla wannan abu. Su shidda suka yi shawara sun ka ce ko dala ba musu to yanzu tsakani da Allah mutum nawa wanga tarko zai ci wanda zai ganin miliyan dubu a ce in kace cikin ƙasa ka yi yawo ka tallata kaza ka tallata kaza ka tallata kaza ka zo kace mu mutane yayi abu kaza kaza yake miliyan dubu za a baka mutum nawa za su fita illa man rahimallah to amma abin da baka gane ba ko sun baka miliyan dubu a ina zaka aje su a banki to bankin nawa yi ya sun aikin banza ka yi to wannan almaru kenan abu na uku a gurguje cikin waɗannan mimun mun samu almausif mun samu almal sai na uku almar'a mace wani shi ba ruwa ne da kuɗi ba ruwa ne da matsayi amma mace mai kyau tana tada mai da hankali to sai suka kirkiri hanya ta mallakar shugabannin ne ta mata shi yasa waɗanda suka yi karatu a turai a can da waɗanda suka jagoranci afirka sun auro mata daga faransa kun ga niyyar turawa waɗannan mutanen su zamanto ‘ya'yan da za su haifa su za su yi mulkin afirka zuwa gaba kuma matan nan suna da labarin mazajensu abin da suke yi kuma dole mutum in yana aure da mace zai tasirantu da ita musamman idan mace ce wadda ta yi karatun boko ya yi karatun boko musamman idan mace ce mai kyau wadda baya iya saba mata kaga in ka ɗauki shugaban kasar afirka leopard sedar senghor na kasar senegal yana aure da batura in ka ɗauki abdullahi wad yana aure da batura nan ma nijar kusa-kusa sai da suka auro ma sanusi jaku batura wannan duk hanya ce ta samun manya 'ya'yansu 'ya'yan batura ne abinda ake so wata rana su zo su jagoranci ƙasa domin sun fi kusa da su fiye da waɗansu waɗanda ba su aura ba sauran sun tsira irin su sai kuture su ba su tsaya suka aura ba to ta hanyar mace ana sarrafa shugaba in an sarrafa shugaba kuma an sarrafa al'ummarsa idan ba a same ka ta wannan ba to sai a baka mace wadda take da takaddu nasu ko ko take metis ma'ana tana da haɗi da turawa lokacin da shugaban ƙasar burkina faso Thomas Sankara wanda an kashe shi a alif da ɗita da tamanin da bakwai tsakaninsa da sai ni kunci 'yan watanni ne da turawa suka fahimci wannan yaron baya ƙaunar su kuma ya ɗauko hanyar da ƙasar za ta ci gaba har sun yi gaba da gaba da shugaban faransa yake ce mishi yaro kai hasara da kanka to wannan lokaci suka yi suka yi suka rasa da za su kare da wanshi to sai suka ɗauki mataki ya za a yi sai aka ce to yanzu a haɗa waɗanda tarkuna guda uku zuwa huɗu a gari yadda za a yi shi kenan sai aka ɗauko yarinya ta fami ta ufe wadda mai tiske ma'ana yarinya ce iyar famili daga cikin waɗanda suna da alaƙa da ƙasar faransa tun da ufiye matsayin wakilan faransa suke a afirka aka ba blaise kamfaure ya aura to yanzu tun da ya auri wannan ya ta Blaise Kampo ta Ufiye kenan yanzu sun samu hanyar da za su samu su kare da shi to ma sankara kuma suka kwadaita mishi cewa idan yayi juyin mulki za su tallafa mishi kaga almansub ya shigo suka dauki cewa za su ba shi dukiya ya tafiyar da mulki kaga albalu ya shigo idan ba wannan ba kuma za a yi amfani da mace wani lokaci saboda za a yi amfani da mace ta wani lokaci saboda a ɓata sunan shugaban ƙasa tunda komi imaninka in dai mace ta ce ka neme ta ko kana soyayya da ita ba a mamaki kuma ana ba ta gaskiya haka suka wa shugaban bankin duniya lokacin da ya ce zai yin takara a ƙasar faransa aka haɗe kai da wata mace aka ce ta ce ya neme ta kun ga bai tsira ba bankin duniya yake mu'amala da shi shi ne shugaban bankin duniya haka aka wa bill clinton wata ba yahuda ta ce ya taɓa neman ta yana shugaban ƙasa abin sai da bisa a sauke shi to ana haɗe kai da mata don saboda an ruguza shugaba in an ruguza shugaba kuma an ruguza al'umma in aka je taro a ƙasashen turai ko a wani wuri akwai 'yan mata waɗanda gwamnati take ajiyewa masu yi ma shugabannin ne hidima da kuma waɗanda ke tare da su to waɗannan matan sai an zaɓi masu kyau a kowace ƙasa su ake sawa suna ma shugabannin nan ƙasa hidima to sai a hore su a ce musu duk yadda an kai idan an nemi yarinya ta yadda shugaban ƙasa yana da masu tsaronsa amma cikin ɗakin da yake kwana shi kaɗai ne sai yarinya ta zo ta kai mishi abinci idan ta kai mishi abinci za ta yi shiga mai kyau kuma ta yi duk yadda za ta yi ta ja hankalin shi balma in ta same shi wurin abin da yana wurin wanka za ta shiga har wurin wankan ta wuce idan ya neme ta akwai kyamara kamera za ta ɗauki hoton shi a can cikin toilet ko dush ko kuma nan inda ya yi lalata da ita cikin ɗaki sai a ɗauka in ya ƙare sai a yi sai in wancan lokacin na da ake yin kaset na bidiyo sai a bashi sai ya duba ya gani a ce mai to ka sa abin da ya saura duk mun ka ga yi magana ka saba to ka shirya ma abin da zai biyo baya za mu tona maka asiri a duniya wannan yana daga cikin hanyoyin da ake bi a mallaki al'umma a gurguje saboda lokacin mu bai da yawa sai kuma kenan almimatul arba'a an neme ka ta hanyar matsayi ba a same ka ba baka da kuɗin matsayi an neme ka ta hanyar kuɗi ba a same ka ba an ga baka da kuɗin kuɗi an neme ka ta hanyar mata an ga mace ba ta dame ka ba ba ta iya sarrafa ta to sai mimun ta ƙarshe da ake kira almaut sai a ce to wannan ya kamata a kashe shi waɗannan su ne hanyoyin da ake bi don mallakar ko al'umma ko kuma mutum bayan wannan ya ƙare akwai siyasa guda biyu siyasa ta farko ita ce siyasa su jawwa kalbaka ya baka ka bar karenka da yunwa don ya bi ka ƙasashen da suka ƙi yadda su bi turawa waɗanda aka yi ma mulkin mallaka aka ga suna da ra'ayin 'yan mazan jiya misali cikin kasashen da faransa ta yi ma mulkin mallaka ƙasar nijar ba ta tasirantu da faransa ba ƙasar mauritaniya ba ta tasirantu da faransa ba to waɗannan za a bar su ba za a nuna musu ilimi ba ba za a yadda su samu ci gaba ba kullum za a bar su da talauci duk yadda za a yi a tsake su yanzu in ka dibi kasar Nijar duk arzikin da gare ta har yanzu ba ta ci amfanin komai ba haka kasar Mauritania tana nan matsayin Sahara babban birnin su ba a alif da ɗari tara da hamsin da hudu aka yi shi Nouakchott. To amma kuma me yasa ake yin wannan domin kullum kai ana ce maka matsiyaci kake talaka kake alhali kuma arzikin ka ne ake ɗauka me yasa ake ce ma talaka saboda talaka in yace an yi masa sata wa zai yarda matsiyaci ana mai sata bai yiwa amma in kana da arziki fa ana yi maka sata sai a ce kullum ku ne talakawa talakawa talakawa suke ɗiba arzikin naku kuma suke buga muku kuɗi su buga muku kuɗi su sai abin da ke cikin ƙasar ku su kwace kaga kun tashi zero to in kuma ƙasa an ka ga alamun tana da biyayya zuwa ga turawa tana da karkata zuwa ga turawa misali in mun ka ɗauki ƙasar Maroko Maroc misali idan muka ɗauki misali kamar ƙasar Tunisia misali idan muka ɗauki kamar ƙasar Lebanon wadda babu ƙasar da ta tasirantu da mulkin mallaka na Faransa irin ƙasar Lebanon. Tunda Kiristoci sun fi yawa duk duniya a ƙasar Larabawa babu inda Kiristoci suke da yawa irin ƙasar Lebanon. To su ko sai a musu tsarin siyasatu wato al-iqa'ul fawadil siyasatu iqa'il fawadil shine za a ba ku daɗi dan a sagarta ku dan a lelanta ku dan a lalata ku yanzu Maroko an ba su Faransa yanzu in ka je kasar Maroko kamar kana cikin Faransa balle ma ita Tunisia kamar kana cikin Faransa ne haka kasar Lebanon kamar kana cikin Faransa ne sun koma turawa turawa da yawan kristoci kasar Lebanon ga sunan sun yawa to me yasa aka yi musu haka haka America yanzu da Ingila suka yi ma kasashen Larabawa irin su Saudiya irin su kasar Dubai ga su mutane ne na da larabawa ƙauyawa masu shan nonon raƙumba sahara amma yanzu an je an mayar da su wata irin duniya ta daban irin su kuwait to me yasa aka musu wannan saboda ana son in an ka baka daɗi bina alwaƙi almaddi li yashfa lahum inda jamhur kamar yadda wadansu suke faɗa shine za a zo a gina garuruwa a kawo kaya na na'urori dan saboda ya zamanto hanya ce ta samun ceton al'umma su yarda da cewa tsarin da aka zo da shi mai kyau bari ba ku misali yanzu kun ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun yi jihadi sun ɗauki takubba lokacin zafi sun fita sun yi dukkan abubuwansu saboda ba su dogara da wani ba amma yanzu me yasa ƙasar Saudiya take jin tsoron Amerika ta jaye hannunta daga gare ta saboda yanzu an ciro su daga Sahara an samu su ACAC larabawa sun saba da manya-manyan motoci mutumin da bai iya yin tsaye minti biyar cikin rana ya yi sallah ya za a yi ya tuna da Allah bai tuna da bature ba an riga an kare da shi haka yanzu ƙasar Kuwait larabawa duk sun saba da AC sun saba da abincin turai rayuwarsu ta koma kamar rayuwar turawa haka Dubai an sagarta su sun saba da AC to yanzu shi kenan ta shiga hannu kuna gani munan kanmu yanzu mun kamu kwanni bari mu wada misali da garin mu ko ka ce mun yi son rai kowa ya san akwai rijiya da aka ce ma rijiya kafako haka ne ko ba haka ba har ma in ana cewa ka kai ba kwanni sai ake ka sha rijiya kafako amma da yawan matasa yanzu su ba san inda rijiya kafako take ba to yanzu da wannan rijiyar ita ce babbar rijiya wadda kowa yake shan ruwanta kuma ana amfani da ruwanta kuma tana isa al'umma to yau SNE ko SIN SAAN kamfanin gidan ruwa in ya jaye ruwa duk wanda faɗa mai nan da ka samu ruwa kaga ka shiga hannu da akwai hitilar kwai akwai atibalbal ko ba haka ba kuma akwai hitilar ruwa in an ka ɗauke wuta kana iya ka ɗauki mataki yanzu da an ɗauke wuta tas kowa ya zan bawa zan bawa ba hitilan baƙi ko bai batar ɗin gade wadda dai ta gargajiya yanzu ina take babu abin da kika takama da shi salula salula ba ta tashi cikin duhu za ka kwana yanzu ku masu baka da birebe ba fata muka bai an kai kufir kwana uku kakana aikon religion ko masu baka an shiga hannu to shine ake kira siyasatu i'ta'il fawaqid za a baka dadi har a sagarta ka shi yasa yanzu kasar Tunisia bayan sun yi ma Faransa bore ya aka ce abu ne mai sauƙi ku kale su an gina musu hotel hotel turawa sun suke zuwa suna yin turisi ta hanyar karuwanci hotel hotel suna samun makudan kuɗaɗe ta hanyar turisim bature ya zo bakin abin nan flash bakin ruwa yana tare da larabawa yana zina da su ana samun kuɗi ana shan giya ana samun kuɗi to yanzu faransa an daina zuwa wannan yawon shakatawa ana son allah kuma ana son kuɗi ya za a yi yanzu ƙasar tattalin arzikinta ya shiga cikin matsala don mi don hanyar fasikanci ita ce take kawo musu kuɗaɗe masu yawa to wannan hanya ce wadda ake bi don saboda a kare da al'umma ya zama to an saba muku da sabon Allah kuna samun kuɗaɗe na iska waɗanda in kuka ce za ku saba musu sai su jaye wannan sabon Allah da an jaye wannan sabon Allah kun shiga cikin matsala shi yasa ƙasar Tiriji ba da yake Faransa tana son ta yau babban kamfanin jirage na Faransa wanda ake kira Airbus inda ake yi masa kujeru a ƙasar Tunisia sun ɗauki wani yanki na kamfanin sun kai ana samun kuɗi da kunja sai a ce to shi kenan ku ba mu kayan mu ku ba mu kaza ku ba mu kaza kamar da suka yi sai ku ture lokacin da ya ce shi ya zaɓi mulki mai ruwa ɗaya bai yarda ba da faransa ta sa hannu shi kenan sai suka ce to kai ko ba mu ruma komai suka daddake kwalta wanda suka yi a ƙasar jiriya kunafiri sannan suka buge duk tangarahu da duk wuta da suka kawo wuta ta lantarki duka suka buge suka tafi sun kasa tsammanin za su ci nasara amma Allah ya ba shi nasara a kansu to waɗannan su ne siyasoshi na jawwa kalbaka ya ba'uka ya da kuma siyasatu ta al'i'a'i alfawaɗe nuktan mu ta gaba saboda lokacin namu bai da yawa muna son kuma a ce maudu'in mun ɗan ya da ya haske akan mafi muhimmanci daga matsalolinsa don maudu'i ne mai yawa shine cewa asbabu saibara kullum ana ce muna afirka ba mu ci gaba kullum ana ce muna afirka ba mu ci gaba amma abin da ba mu tambaya kanmu wai menene dalilin da ya sa mu ci gaba akwai dalilai na cikin gida kuma akwai dalilai na waje to amma dalilan na cikin gida da na waje wata rana Allah ba mu iko wannan muhabara ce mai zaman kanta amma bari mu yi ɗan ishara zuwa ga hankali dan hankali ya gane menene dalilin da yasa Afirka take baya a yanzu kullum sai muna kama kan mu laifi muna da namu amma shin su tura wannan ba su da laifi ya kamata mu tambaye kanmu kafin Afirka turawa su zo muna zamne muna da masarautunmu muna da tsarin rayuwarmu to amma da suka zo ya aka samu canji na farko daga cikin dalilin da ya samu ka koma baya shine an yaƙi aƙidar da aka same mu akan ta ta addini shi yasa faransa ta zo ta ɓata mana addini mu da babu coci an kawo coci an gurɓata addini kuma an nuna addini yana sa ba za ka ci gaba ba shi yasa in dai kana magana addini kai ba kowa bane kuma kai abin dariya ne shi yasa sun yaƙi addinan da suka iske sun kawo muna su sun danna ɗai kenan dalilin da yasa aka koma baya an yaƙi jagororinmu duk inda ka bincika duk wani shugaba wanda ga kishin al'umma an yake shi an zo duk an ruguza masarautun afirka gaba daya an kashe shugabanni an maido su karkashin turawa biyu kenan abu na gaba daga ciki abu na gaba bayan an yaƙi addininmu an yaƙi jagororinmu kuma sai aka rusa tsarinmu na ilimi duk inda suka je suka iske akwai littattafai su kwashe saura su ƙone saura ina tsarin iliminmu na da ko da ba mu da karatu ne ba mu da ilimi an rusa shi abu na gaba bayan wannan sai aka yaƙi yarurrukanmu aka kashe duk yaren da muke magana da shi aka raya yaren faransanci domin shi ne yaren gwamnati kuma shi ne yaren da ake koya ilimi da shi da za a koya ma ilimi da yarenta da za ka zahin fahimta amma yanzu kafin ma ka iya yaren ka girma kuma ilimin sun riga sun sami shi kiki sun ɓoye ko da ka fahimce shi ba za ka iya aiki ba dole ke wajen su yarenka an ce ka watsar da shi ba komi ba ne abu na gaba sun yaƙi al'adodinka duk al'ada mai kyau sun kashe ka al'adar ɗan afirka ne bai sun tsirauci in ba waɗanda suke rayuwa cikin dazuzzuka ba sun zo sun iske mu da sutura yanzu ko suturar da muke sawa ta su ci yarinya ta ket ko buji da je wajen rawa wannan shine wayewa kaga mc yayi maka aski irin wannan wanda ake ce ma zulu ko wai shine wayewa askin da in an kama ɗan afirka za a je da shi a matsayin bawa a turai shine sai a mishi wannan aski kadiba cikin libir na lecture da expression na cesium sankem ka ɗauka ka gani bayan afirka in an ka kama su za a samu su maruruwa da wuya da kuma kafafu kuma sai a yi musu wannan aski da mata da maza zulu sai a kai su can alamar bayu wai yanzu shine ɗan afirka yake yi wanda an ka ba ɗanci wai alamun ya waye kenan kenan ka nuna ma turawa kai dan bayi ne shi yasa kake yin wannan aski Allah ya tunaninka daga cikin abin da yasa ake an ka yaɗa tunaninka sai aka kawo maka kafafen yaɗa labarai su ne suke saitin hankalinka shi yasa yanzu saitin hankalin ƴaƴa mafi yawanci yana ga kafafen yaɗa labarai da TV da bidiyo da fina-finai da WhatsApp duk yadda kake son kai mutum nasiha ba zai saurare ka ba saboda yana da mammad da gabashi tarbiyya ita ce whatsapp mammad da gabashi tarbiyya ita ce tv mammad da ke bashi tarbiyya ita ce video ga su nan dai tsarin kuma karantarwa su suka kawo muna wanda ake yi a yanzu ga shi nan dai ana karantar da abubuwa yadda suke so ha a zo cikin filozofi in ka zo premier an zaɓi lokacin da mutum yake cikin balaga da tutsa ya kai premier sai a ce mai SPBA exist saboda matashi an san in ya kai shekara goma sha bakwai kin nan sha takwas duk shirmin duniya yana tare da shi sai a ce ma aski akwai Allah domin malaman tarbiyya suke cewa yaro in shi na ƙarami yaro in shi na ƙarami an gane ko wato hannun shi ko gaban shi suna rigan hankalin shi yanzu yaro da ya tsinkai wuta kawai sai kai ya je kawai ya son ya taba wuta in ba ya taba wuta ta kone shi ba to bai gane wuta shi yasa ake cewa yaro bai san wuta ba sai ni sai ya ga saboda in mutum na yaro kullum gaban shi suna rigan hankalin shi to lokacin da mutum ya fara girma ya fara girma mace ko namiji ya kai shekara goma sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas a nan kuma da hankalin shi da gaban shi tare suke shi yasa in mutum na matashi da ya je ya kamata a ce ya je fada kawai suka ga mutum ya sa riga fa fa fa ina baka ya je fada da hankalin da gaban tare suke idan kawai kurciya ta sha mai kai ta sha mai kai yana ji kawai sai ya ga katanga sai ga ya kamata ya bugi katanga sai ka ji ya bata fam saboda haka na hankalin shi yake da gaban shi da tunanin shi tare da suka tsaya wato a'a tare na abin shi ka duk abin da yake gani saboda yana ganin jikin shi na da ƙarfi in ta nuna mai shi ta yawon gari wanka ɗaya zai yi shi ci gaba da yawon gari sai ya yawa saboda shi na jin ƙarfin da cewa zai iya duk abin da ya gada ba lokacin da mutum ya fara girma balaga ta fara wucewa to sai ya zamanto hankalinsa yana gaban gabansa daga lokacin da mutum ya kai shekara kamar arba'in to sai ka duk abin da zai yi zai tsaya shi tunani shi wannan lokaci hankali ya fara gabatar gabbai sai ya tsaya yayi nazari ne zai aikata to sai suka ce tun yaro na cikin daidai jin karfin shi lokacin da gabban shi da hankali da hankalin shi tare suka tafiya a ce mai aski akwai Allah da nan sai suka yi lalle ma wasu sun ce akwai Allah sun ce babu Allah harkan nan dai kamar da suke cewa wai ina shakka kana shakka akwai Allah kaga shikenan sun samu abin da suke bukata to wannan hanya ce ta saitin hankali daga cikin abin da ya samu ka koma baya tattalin arzikinmu da muna da tattalin arziki ba da shiri in ba kamar da in ji malam bahaushe muna da zinariya don sai aka kashe musamman kasashen da faransa ta yi mulkin mallaka ba mu da abin da ake cewa central bank ba mu kan mu kuɗi su ne za su yi kuɗi to yanzu in mutum shi zai baka kuɗi ba sai abin da ya gada ma zai baka ba to yanzu al ƙasashe sun kai ƙasa goma sha kudinsu gaba ɗaya faransa ke musu ta ba su abin da ta gada ba kuma an ce me yasa ba mu ci gaba ba daga ciki muna da arziki karkashin ƙasa ma'adin abin da ake cewa ma'adin arziki wanda a karkashin ƙasa ina yake suke zuwa su ɗibe shi su yi muna kuɗi kuma su ba mu kenan da kayan mu na su za su yin kuɗin da za su sai kayan mu kuma su adda bankin da za su kirkira kuɗi kuma su ba mu amma kuma ana cewa me yasa Afirka bata ci gaba ba daga cikin dalilai an zo an iske al'umma al'umman nan tana da mutane muna da mutane ko bamu da mutane aka yi yaki aka kashe saura da yawa daga cikin kakakin nan mu cikin mi suka mutu cikin yaki to bayan wannan sai ni sauran mazaje da suka yi saura sai aka kwashe su da aka kwace su sai aka yi ina da su sai aka yi turai da su yau amerika ita ce ƙasa da tafi kowace ƙasa baƙaƙen mutane kwanaki sun yi sallah ta cika shekara ɗari hudu da fara zuwan baki a amerika ina ganin ko 'yan ƙasar uganda ce suka ce wata mace da ta fara zuwa yau baƙaƙe suna matsayin kaso goma sha ɗaya ko goma sha wani abu a cikin mutanen ƙasar Amerika. Ta ina suka je, iyayensu bayi ne aka kai su. Mi suka yi, aiki ne suka yi ba abin su kodala. Su yi ma turawa noma babu kodala. Su yi ma Amerika gini babu kodala. Ƙasar da ba wai ita ce take ɗaga tutar ‘yanci, baƙaƙe ba su samu ‘yanci ba sai ba a shekara sittin ba. Abin na son kanta da an ka ce an ba su ‘yanci dai gashi dai gashi na wanda ake cewa ma an ba su. an yi ta kashe wanda sun kai fafutuka ko da ba ku shekara 60 ba da ba mutane yancin su har an kai Statue de la Liberté wannan gumki na ƙasar America wanda wani ɗan ƙasar Faransa wani engineer na ƙasar Faransa da aka bayi shi har ku za ku ga kuna don ta adalci tsakanin ɗan adam da ɗan adam kuna cewa kuna mutunta ɗan adam a ina to mazajenmu waɗanda sun kai yaƙi an kashe mazajenmu saura an kwasa an yi turai da su sun je sun yi aikin badala in ka ji an ce aikin badala hausa ce wai aikin da za ka yi ba a baka ko dala yanzu duk wannan abubuwan da aka kwashe muna mutanen da ya kamata su yi muna gine-gine su gina muna kasashen mu kuma an ce wai yasa Afirka ba ta ci gaba ba a abu ne ba mu san kasashen mu su ci gaba bayan wannan tarihin mu duk an kone littattafan an kwashe ba kamar san tarihin ka ba yanzu wani ɗan ƙasar Nijar yana karatu a jami'a ta Harvard a ƙasar Amerika sai ya gano ashe haruffa da ake rubuta yaren Hausa suna ta ƙasar Amerika. Da ya koyi waɗannan haruffa sai ya gane daula ta ƙasar Misra wadda ake cewa an yi gine-gine na turaku daga ƙasar Nijar ta fara. Yanzu suna nan kuma sun zo tare da turawa. Bayan turawa suna zuwa nan Nijar wani gari da ake cewa ɗan baƙi su zo su ɗauki hoto su koma su mutanen garin san dalilin da yasa suke zuwa ba wai ashe cikin tarihin an rubuta daga wannan wuri ne daula ta ƙasar fir'auna ta fara tashi mutanen har suka faɗa mulkin su kai ƙasar misra kuma turaku na farko da suka fara yi da ake kira pyramid ashe nan cikin nijar ya tashi amma an zo an ƙona wannan tarihin gaba ɗaya sun ɗauke shi sun kashe can bbc kuma mutumin ya yi magana kuma yanzu saman internet yana nan yana aiki tare ana gaito wa gawaye na waɗannan mutanen da kuma gine-ginen da suka yi kuma an ce me yasa ba mu ci gaba ba to daga ciki kuma kasashen mu an zo an tarwatsa su an rarraba su irin yadda suke so kuma ana cewa me yasa ba mu ci gaba ba to waɗannan a gurguji na ni ba ku su ni ba ku kanu na cewa dalili waɗanda yake dalilai ne na waje waɗanda ba tare da mun faɗaɗa bayani a kansu ba don mu gane cewa su wane ne sanadiyar rashin ci gabanmu akwai miyagun da cikin kasashenmu amma wanda su turawa da suke cewa mu ci gaba ba mutumin da ta kashe mishi al'ummar da za ta yi masa aiki ta hanyar mayaka ka ɗauke mazaje masu ƙarfi ka kai su ƙasashen ka sun kace sun kai maka aiki shekara da shekaru ka hana mishi ya buga maka shi kuɗi ka zo ka iske arzikin da ke cikin ƙasa ka kwace addininsa ka canza yaren da yake magana da shi ka canza al'adar da yake magana da ita ka canza ta duwa gaban na an yi ta an kare amma yanzu an to an ce a'a yan afirka ba sa son su ci gaba kaza kaza kaza kaza kaza kaza wa ka ci gaya ma wannan magana wa ka ci gaya ma wannan magana to ka ce ma wanda bai san abin da ake ce ma ci gaba ba kuma abin da ake nufi da ci gaba ci gaba kala biyu ne akwai ci gaba na zahiri na duniya da gine-gine da jami'o'i akwai ci gaba na addini da ɗabi'a da aƙida yau amerika ta kai ƙololuwa wajen ci gaba na mi na duniya amma yau amerika namiji yana auren namiji mace tana auren mace kai mc da kaka cewa ci gaba shi na amerika kai yanzu kana ganin namiji a namiji wannan ci gaba ne ƙato shi a namiji ƙato kai ga ganin ta yanzu wannan ci gaba ne shi ne abin da ya kamata mutane su yi ka san ganin kare na bin kare subhanallah ya kamata mu gane inda an ta sama gaba to wannan maudu'i ne wanda nukta ce mun ka kawo don saboda ta zamanto mutum ya karanta dalilan da yasa suka sa Afirka ta koma baya kuma su wane ne suke bin bayan wannan abin yan uwa kafin lokaci ya muna halinsa nukta kafin ta ƙarshe ita ce hanyoyin da musulunci ya ce abi in ana son al'umma ta samu lafiya hanyoyin da musulunci ya ce abi in ana son a samu ci gaba su ne abinda malamai suka kira abdaruriyat at-tit akwai lalurori guda shidda waɗansu malamai sun kira su al-maqasid at-tit ababe guda shidda waɗanda shari'a ta nufata in ana son a ci gaba cikin al'umma to da waɗansu suka ce musu abdaruriyat wasu ce kuskure ne ka ce musu abdaruriyat kaka ce musu lalurori sai dai ka ce musu almaqasid wadan suka ce a kaka ce musu almaqasid sai dai ka ce ad-daruriyat wane ne yake sai malamai suka ce babu cin karo tsakankanin waɗannan magana kowanne akwai ta inda ya kalla wanda ya ce musu ad-daruriyat lalurori abubuwa ne waɗanda tilas rayuwa ba ta ci gaba sai da su wanda yake musu al-maqasid lalle maqasid ne saboda shari'a ta nuface su dan a yaɗa su a cikin al'umma manufofi ne na shari'a manufa ta farko shine hifzuddin wajibi ne al'umma ta kiyaye addininta yau dalilin da yasa da yawan matasan suke cikin matsaloli babu addini babu addini mutum na zamne bai ma iya sallah ba amma ya san sunayen yan kwallo gara sallah ɗari ta wuce shi daga mati guda ta wuce shi babu addini bai san addini ba ba mu sani ba ko za a tambaye shi yan kwallo na cikin kabari ko ko za a tambaye shi yadda ake sallah ba mu sani da kama ba in ba a kiyaye addinin al'umma ba za a ci nasara ba abu na biyu don saboda kuma a kiyaye addini shari'a ta ce in mutum na musulmi ya yi ridda a kashe shi yanzu kuma suna cewa mutum na da izinin ya yi addini da ya ga dama a'a kai in ba ka son ka shiga cikin addini musulunci kai gaban ka domin ta amai da addini kamar gidan karuwai ko gada ma ya shiga ko gada ma ya fita ba a da wannan ba hadisi ne ingantacce cikin sahihul bukhari man baddala dinahu faqturuhu hadisi ibnu abbas radiyallahu anhu wanda yace ya canza addini a kashi amma tura sun ce wannan ka'ida a kana da liberté total a ba ka ka shiga cikin addinin musulunci ba domin wasa da addini zaka yi Allah ya faɗa a cikin suratu ali imran wa qalat ta'ifatun min ahli alkitab aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahar واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم kaji wata jama'a daga cikin ɗa'ifa cikin ahlul kitabi ba dukkan su ba kaji adalci na alqur'ani sun ka ce aminu billazi unzila ala allazina amanu ku yi imani da abinda an ka saukar ma waɗanda suka yi imani ku ce mun yi imani wajhan nahari in za mu fassara da Hausa baro baro kalma sai mu ce huskar yini amma huskan yini ba haushe bai gane wannan abinda ake nufi farkon yini wakfuru akhirahu kaga wato diddikin shi zai nuna maka ko kafirci karshen yini kenan sai a ce a to ai tun da sun ka shiga su ahlul kitabi ne sun san addini sun gane akwai banda suka fito kaga wannan sai sa da mutane su bar addini shi yasa aka ce a kare addini in kai baka gane ba na biyu hifzun nafs a kiyaye rayuka yau kuna gani dan adam har ya koma kuɗi da ba a kiyaye rayukan mutane ba yau sai a kama mutuwa ce sai an biya miliyon kaza shi ne abin da yake faruwa yanzu in ba a kiyaye rayuka ba in mutum ya kashe mutum an ce a kashe shi amma sai an ka kawo an kare haƙƙin dan adam yake a mutum in ya kashe mutum ka a kashe shi to idan adalci yake kuma dan tawaye ya yi jagoranci an kashe mutane dubbai kuma an kai shi kotun duniya kuma an je an kare shi an ce a yana da gaskiya to su mutanen da ya kashe gaba ɗaya su ko ba mutane bane ko ko tumaki ne ko jakai ne dan kare hakkin dan adam kai ka ce dan adam kake kare hakkin shi to shi wanga ya kashe mutum kuma ka ce a bai dace a kashe shi ba to shi wancan da an ka kashe shi ba dan adam bane kuma ita america ta ce in mutum ya kashe kashe shi za ta yi to me yasa yanzu da su kasashen da suka ce ba a kashe mutum irin su faransa in mutum ya kashe mutum da ita kasa america da ta ce ita in mutum ya kashe mutum kashewa za a yi cikin su wanne ne ya kuskure kuma cikin yan kare haƙƙin adam ɗin su wanne ne za mu bi bayan wannan sai hifzul aql a kiyaye hankali in dai ana son a zama na lahiya matasan mu yau gashi nan hankulan nasu ba mu san ta inda za mu taro su ba ƙwayoyi kala kala kala kala har baka san iyakar su ba akwai a rungumi zaki akwai ba tsaye ba gamne yanzu ma sun canza mata suna saboda ba su suna tsoron police sai su kama su sai ka ji an ce akwai aya kai kana nan kana bibin kamar aya wanda aka kada maladi to ba ita suka zuci ba wata ayata ta daban suna da code secret daga kuma ba su ce mata daga sai a ce mata taba ba taba ba ce ko ganja to al'ummar da kunan da shekara ashirin ko talatin za a mutu a burku bisa doron ƙasa amma kun zai yan kwaya to kuma ai turawa sun samu abin da suke bukata gare mu shi yasa shari'a ta ce a kiyaye hankula kana ta shan shisha kana ta ɓata masu shi a ƙasashen larabawa ni na zanna libya masu shan shisha daga mai shekara 60 sai mai 70 su ma bakin tekuna inda akwai sanyi suke shanta kai ko kana nijar ga zahi sannan kuma ga zahin talauci ba ka da ko dala sai fata shinkafa tsoho da kuma akwai tsoho duka tsohuwa zahin aljihu na uku ka zo ka ɗauko madarar su gudaye da giya kuma ka zuba nan inda aka zuba ruwa su can ruwa da suka zuba sannan nan sama ka ɗauko shisha ta haɗa da daga to ake abin da ka sha ba man shisha na ba musamman kuma yau suna ne ba kuma ana zahi kuma ka sha wannan wai ka ce kuma kana son ka gama lafiya ka zo tsoho ya aje ya ajiya sai ciwo ya kama ka ai galmi a can operation jikka ɗari ko jikka ɗari uku kai baka kawo kuɗi ba kuma ka gara mutane asara kuma ya aji shinkafa ta face in akwai tsohon gambu ka haɗa kai da abokanka ku koma can bayan gida miliyoyi sai ka jefa musu gambu ai can a saida shi kai ba ka da aiki hakan kana zaka rayuwa ina mutum to in ba ku kiyaye hankulan ku ba wallahi ku za ku yi kuka karshe za ka haukace ka zama haukace kai ta yawo kana cin tsakara a rinka zuwa da kai kwari ana amsa ka maganin yan an gaji in ubanka ya mutu ko mammakka ta mutu tunda suna ga kula da kai dan wani wallahi ya bashi son ka haukaci dan garan farashinka billahi lazi shina da mata wallahi bai ɗauka kuɗin da zai yi ma ne abinci ya sa a abin ga illa dai cikin ya taimaka ba abu guda na shi samu abin nan katta majiya ƙarfi a ƙarni ka in an yi tuwo a rinka baka don haka hankali shari'a ta ce a tsare shi don saboda al'umma ta samu ci gaba abu na gaba wanda shari'a ta ce auke a kare dukiya kare dukiya kuma yana da alaka da kowa da kowa kada a aza ka bisa wani matsayi ka je ka ɗauki dukiyar al'umma ka rinka amfani da ita a kare dukiyoyin mutane saboda a samu zaman lafiya nan abin da bamu taba gani ba cikin kwanne tarihi an ka kawo hari bakin banki da daddare ran nan kwanne ina ganin banki akwai wanda ya kwana ba halbe halbe na tashin hankali wanda bamu san da shi ba to in ba a kare dukiyoyin mutane ba kenan sai dukiya ta zan baka da wata alfarma kuma babu mai tsaya shi nemi dukiya ta hanyar daidai shi yasa yanzu kowa bai buƙatar aikin gwamnati ya tsaya wani aiki abinda ɗaya kaka so dai Allah shi kai ka ka rikito ka ba naka in ta yi randam kusanin da kun kai ba mai tunanin shi aiki mutum ya zo ya hau aiki a biyan shi an san jika ɗari uku ne ko jika ɗari hudu ko muƙaddar ta ma miliyan guda yake ɗauka a wata ba su ne da manya-manyan kuɗaɗe ba to an gane shi da gida na miliyar guda miliyar guda miliyon dubu ne to idan mutum na ɗaukar miliyon guda a wata biyan shi miliyon goma sha biyu ne haka ne ko ba haka ba miliyon ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai so goma sha biyu so wata goma sha biyu ba to ya gina gidan miliyon dubu to gidan miliyon dubu in ka ɗauki miliyar wato miliyon ɗari da ashirin kuɗin shekara goma ne ko na aikinsa miliyar guda da miliyon ɗari biyu kuɗin shekara ɗari na na aikinsa amma alhali ya gina gidan miliyar da rabi kenan kusan kuɗin shekara ɗari da wani abu su ne gina wannan gida a ina samu wannan dukiya ba a tambaya in dai an ɗebo an ɗebo an kace za a shari'a a ɗiba a ba lauyoyi saura mallamai kuma an san su ba kuɗi da sun ka sani ba a ɗiba a yi musu ambelufa a ce mallan ayi addu'a sai lahira shari'a ta tashi kai yanzu mallan kana yarda kai addu'a da sai gaba Allah za a yi ka kai ma ka shiga ciki abu na gaba sai na shidda hifzul ird a kiyaye mutuncin mutane musulunci bai yarda ba da cin mutuncin mutane cin mutuncin mutane abu ne da musulunci bai da shi ba amma yanzu cikin siyasa ya zan komi yaro dan shekara goma sha biyar zai zagi tsoho mai shekara sittin ko saba'in dan an zai ce a ai siyasa ce wai siyasa ta yarda da ka zagi warin kakanka annasab shine abu na shidda shine a kiyaye dangantaka kada a yarda da zinace zinace cikin al'umma su ko yanzu tura sun ce a ai zinace zinace abu ne wanda yanci ne yarinya in ta kai shekara goma sha takwas ai abin da ta ga dama ne za ta yi ta ta zama minor ta zama major shi yasa suke cewa afirka ta aina yarin aure sai ta kai sha takwas dan juju yana iya cewa ya hana maka kai mata aure tun da ta kai shekara goma sha takwas shi ne abin da suke so su kai gare shi in ta kai sha takwas wai ta mallaki hankalin kansa kai uba baka da izinin kai mata magana ka kawo wanda take so ta yi zina da shi baka da izinin kai magana to in ba a kiyaye nasaba ba dan na za ta samu idan mutum ya zo ya ɗauki mace ya zina da ita ko waɗanda sun kai zina da mata ba sa auren su saboda sun san lalatattu ne galiban ma ba sa auren su mace ta ɗauki wani ɗa na wani gida ta kai wani gida kuma a bashi gado kuma a ce ɗan wani ne lahira akwai shari'a amma saboda su waɗannan an ce karuwai su ba da fatanci kuma su waɗannan mutane suna ɗaukar ƴaƴa ba su yadda a yi aure biyu ba sai kaga mutum da gidan miliyon dubu amma mace guda gare shi amma da daddare yana da gidaje yana ɗaukar ɗaki otal yana ɗaukar ɗiyan mutane yan shekara goma mai cewa yarinya in ba ta kai sha takwas ba a yi mata aure amma yan matan da suke zina da su yan sha uku ne yan sha hudu yan sha biyar wani irin abu ne wannan wani irin abu ne wa kake karewa ka ɗauki ƴaƴan mutane ɗan shekara goma sha biyar sha shida kana zina da su kuma kana cewa ba a yi yarinya aure sai ta kai sha takwas kuma kai wasa guda gare ka ba ka ƙara ba a ina za mu samun ci gaba kuma wa kake karewa haka gaune na zakuwa yana karewa ya ja ayoyi ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza kai ka sani ka haɗu da Allah a ƙarshe ɗan uwa lokaci ya tafi amma zan yi ƙoƙari mu faɗi ababe guda shidda da na faɗa saboda wanga maudu'in ba maudu'in wanda ke karewa ba karatu guda amma abin da yasa muke son mu yi shi saboda duniyar yau ta ɗauki hanyar salo wanda in babu wayewa ta hankali wallahi za a ci kaɗan ne shine akwai kafafe guda shidda waɗanda ake bi don saboda a yi tasiri ga ɗan adam kun san ɗan adam yana da kafafe guda biyar waɗanda yake son ya ji daɗi da su na farko akwai halshi nan da aka samu a ɗanɗana abinci mai cin naman kaji da mai cin naman raguna nan da shaka shin daji na da ya wuce harshe shi ke na aiko abu na biyu abin da muke shaƙa iska abu na uku abin da muke kallo abu na hudu abin da muke ji abu na biyar abin da muke shafawa to duka waɗanda an yi tsarin yadda za a yi a mallake ko ta waɗannan hanyoyi abincin da kake ci yanzu duk abincin da za ka ci yanzu sun samu tasirin su kun ga taki dai ya mamaye duniya mafi yawancin abincin da muke ci yanzu ba mai kyau bane kafin ka samu abincin da ba a sa ma taki dama dama sai dai 'ya'yan itace kuma 'ya'yan itace sai waɗanda sun kallina ga ƙosu da bishiya saboda yanzu an ka ɗubu mangoro an ka sa mai wannan abin an ka watsa nan da nan na zai abin da to wannan abin sun yi shi na saboda ni saboda tasiri gare mu shi yasa kake ganin da kafin ka ga mutum da madubbai ko gilashi da ake cewa sai mai shekara 60 70 80 yanzu yaro ɗan shekara 18 15 sai ga 12 ma sai ka sai an yi mai ido sun lalace to abincin da ake ci ana baka tasiri da shi abu na biyu sai ta abin da kake shaƙa musamman masu kuɗi an yi AC AC AC AC an kawo muna wannan AC da kuke gani hanya ce ta mallakar al'umma yau babu wanda ya saba shan AC wanda da ake ne za a raba shi da AC nan ya tuna da Allah manya manyan yan boko da yan bariki sun san da wannan yau da an ce za a sauke ka daga matsayin ka abin da kake tunani to AC da kake sha a ma'aikata da gidanka wanda gwamnati a ɗauke da shi yanzu in an karba ka da wannan matsayi ba ka da halin da za ka yi wannan ko mallami an ka saba mai biya da an ce an jaye biyan nan to ya shiga cikin matsala imanin shi ya hira tsayuwa ga biyan shi bisa ga zancen Allah to yanzu da yawa dukkan yarda da yau ka ta saba da kici kada ka ta tsari akwai wani babban ma'aikaci a nan Nijar zamanin kunci duwanda yana samun kuɗi na banza shi ke nan ran nan sai ce depar yake son ya ɗauka defa shi ne zai bar aiki a gwamnati ta ba shi kuɗi wannan lokacin ana samun kuɗaɗe masu yawa aka zo aka ba shi kuɗaɗe bai saba da rayuwa wata ɗan kasuwa a samu dala goma ko dala ashirin iyan shi ba su saba kwana cikin duhu ba ba su cin garin rogo ba su cin tuwon masara shi kenan aka zo aka ba shi kuɗi ya kama cin kuɗi yana shan ac yana ta kaza yana ta kaza aka zo kuɗi suka ƙare kaf kuma ga shi yanzu babu ga rayuwar an ba dukiya ta kare yanzu kuma ya saba da shan ruwan sanyi sai ya aika dala ashirin a siyo mai galas na dala ashirin galas guda shi kada cikin ɗan tarmos ya samu ruwan sanyi galas guda sai shi aje gehe gare shi sai ya ɗauko musuwa wanda abin da ke ba hankici dan kalle sai shi azar shi azar saman abin da galas guda can in ya ɗau sanyi saboda ya saba shan isi sai shi azar zuciya sai ce why why halaka ta ce ba tun da duniya ka halaka an mallaki abin da kake shaƙa iskar ka abu na uku sai ido yanzu intanet gashi nan kuna gani whatsapp kallon fina-finan batsa dama sura tana daga cikin abin da ke halaka ɗan adam in ka ga hoton wata mace ko ka ga wata mace to in baka yi anya ba sai ka mutu da bakin ciki tsohi masu shekara hamsin da biyar da su kuro haka ko asiri matan ku sun tsuho kuna kallon fina-finan nan kana ganin wata mace to daga nan ka shiga cikin bala'i matar ka ba ta burge ka ba ka da halin da za ka ƙaro wata daga nan suka mai da ka kullum kana kallon fina-finan ba ka ta ƙari sai dai an zo gaban Allah kana kwana kana tuna ƴan ƙananan yara kuma kana sai da zakai kana zaune cikin kuje ga tsoho da shekara nawa kana kana kana tunanin mata mace zir ana kallo sai ga mutum da imani kamar da gemi ahlus sunna in ya shiga cikin sai shi buɗe whatsapp ya san inda ake batsawa shi ta kallon mata shi na jin daɗi an to ana ce ce sunan nan sai an yi riko da ita kada da Allah bai san abin da kake yi ba Allah ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasna'un wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihin wa yahfazna furujahum da ka bari idonka kana kallon waɗannan abubuwa wallahi zaka kai wani mataki in baka anniya ba sai ka mutu kana wannan kuma ka tuna a ce kana kallon fim na batsa ko internet a ce mala'ik mutuwa ya taho ya ɗauki ranka an zo an iske fim ɗin da kake kallo yaya makawarka za ta kasancewa yaya za a tadda tarihin ka bayan ka kai ba ka tsoron kana kallon whatsapp mata tsirara ko kana kallon fim a gidanka tsirara sai a ce mala'ik mutuwa zai ɗauki ranka a zo a iske cikin wannan hali bayan ido sai kunne kunne suna son jin daɗi waka musamman mata saboda sauran mutanen mu in dan bariki na yi tsohon rukuce sai a samu shanson zubiri in kuma MC sukan muna masu san irin rawa ta Afirka sai a samu su sukus kofi olomide da extra musica da wane ne da wane ne in kuma dan bariki na matashi zuk shika su da slow a dauki buwat buwat a je ana rawa slow shi ne namiji ya kama mace a rungumi juna ana rawa irin su Celine Dion wani mallami ya ce kahira mai zakin murya sai linjiwa kunnanka kai ka ji mutum ya ce wai bai jin daɗi in kuma wanda ka son rege ne ya san irin su Bob Marley irin su Peter Tosh irin su Alpha Blondy irin su Lucky Dube irin su Tiken Japakoli irin su Black Uhuru su ne sai ya saurari rege a sha daga sannan ai kowa wai da haka da wai zuciya ne cikin sura aka turawa da suka gina kasashen su ba da kuwa na ba ba daga ka suka sha ba suna kan suka bincike ba kwallo ka kuma suka kallo ba masu kallon kwallo a turai su ne waɗanda ba su da aiki ka su je su yi banna sai an kai musu kwallo an kai sai musu kuf kuf su ta kuwa manya manyan profesoshi da kamfani suna kan suna aiki da suna kallon kwallo irin yadda kake kallon kwallo da ba su yi maka mutu da jirgin sama ba to music kai ka ce baka samun nutsuwa sai ka saurari Celine Dion shi ko Allah ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub waɗanda sun kai imani suna jin natsuwa na ai an faɗi sunan Allah Allah ce ku saurara da ambaton Allah ne ake samun natsuwa wannan aya waɗansu sai su ce a to an ce in an ambaci Allah mutum zai samun natsuwa kuma can cikin suratul anfal Allah ya ce in an faɗi sunan Allah mu ne hankalinsu zai tashi إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم سيسي تتوغاشي cikin Qur'ani an ce an an faɗi Allah hankali suna tashi kuma an ce an faɗi Allah suna samun nutsuwa kai kana nan ɗalibi baka san inda zaka ba dole sai ka karanta littattafan da suke haɗa ayoyi da ayoyi da hadisai da hadisai dan ka gane ba wai kanka ne zaka zo a kai ba sai malamai suka ce in an faɗi ayoyin azaba wajilat qulubuhum in an faɗi ayoyin aljanna da rahama ala bi zikrillahi tatma'innul qulub in an haɗe aljanna da rahama Allah sai su samu nutsuwa in an haɗe Allah zai yi azaba zai yi kaza sai hankalin su ya tashi ayoyin ba su suka da juna ba amma sai ka ji mutum ya ce da ya kamo wajen wa'azi sai ka ji ya ce musamman ma in yaren da bai jina sai ce ka ni ban jin yare kaza balle in saurari wa'azi da shi kuma haka suke cewa ba to me yasa baka kamo tashar da ake yin yaren da kake ji kuma kai saboda Allah gaye da kaka mutum bai taɓa zuwa lakwal ko ta dala ba kai ba kana sauraron mawaƙa Amerika su ƴar keli keli ga baban gayu kana sauraron Bob Marley kana sauraron Chicken Jafokoli da Allah faɗa abin da suka cewa kana ta buga kanka kana eh to bi da suka cewa ita music ne sa kake sauraron yaran da ba ka ji da kake sauraron waƙar tana tana tana ci kake ji aqliya an riga an yace mu to bayan su sai fata abin da yake kake kake yi abin da kake sawa na sutura suke yi maka shi kuma ba wannan an matsala ba shi ne cewa bayan ba mu yi maka mu sutura ba wannan an matsala ba a'a an san sutura ta dan Afirka mutum ne dogon riga da abin da ya kama da haka ba muna ya kayan su ba amma yau ƙosho muke zuwa mu sayo sai mutum ya zo ya sayo ƙosho bai wanke ba ya sa kai baka sani ba cewa tana yiwa wanda ya sa wannan kaya a turai yana ɗauke da ciwon sida ko ko dan luwaɗi ne namiji aure namiji mace ta aure mace sai mutum ya ce ya siyo wando wajen kusho ya saka ya goge sai ya sa shi na ganin ya fi kowa duk duniya wai bayan tahiri ya ƙara sawon sutura ta sa wai kana ganin tahiri mutane da wannan sutura sai ka ce wallahi duk wani babu irin wa premise wa ina ka ci nasara dan ka sako shi ka ganin tahiri ubanka har kana takama ina ci gaba yake osho kuma kwanakin nan da coronavirus ta zo sai mutane sun zo suna cewa kyallen ushu ana yin wannan abin da ake sawa ko ko ba haka bane kyallaye na ushu ake siwa ana sawa nan ma akwai matsala ba mun ce kakka saya ba ma in ba wanda suka yi abin gani kariyar kai kyallen turai an yi amfani da shi ta gidan likita ne aka yi amfani da wannan kyallen ta dan luwaɗi ne da mai sida sun kai amfani da wannan kyalle kuma ka zo ka sayo kuma ka azaba hancinka baka ma wanke ba tana shaƙawa to ai coronavirus ta ƙare tun daga wuri ka halaka abu na ƙarshe ɗan uwa tun da lokaci ya yi ya tafi shine cewa bayan waɗanda kafafe guda biyar abinda muke ci da wanda muke shaƙa da wanda muke kallo da kunne wanda muke saurarawa sai kuma zuciyarka da hankalinka yadda kake tunani shi ko wannan an yi maka shubuhohi kullun abinda addini ya yarda da shi ya tabbatar da shi sai a zo a kama shakka a ce maka babu Allah a ce maka ma addinin musulunci na larabawa ne ko ko a ce maka bibiyar da makka take ka ga yanzu makka ma sun ci gaba suna nan suna kaza kaza kai ma ya kamata ka aje wannan abin tun da larabawa ma sun yarda to sai ba an kai kabi laraba ko kabi qur'ani da hadisi shubha kullu suna yada ta saboda ni saboda a mallaki hankulan ku tun da dama sun tafi da sojojinsu amma sun dawo ta hanyar saka mana shugabannin da suke ɗauke da tunani irin nasu ta hanyar rediyo sun dawo ta hanyar intanet sun dawo ta hanyar tv sun dawo sun fita ta kofa sun dawo ta windo shi ne abinda suka yi mara kalubale shi na gare kuma ta sa ina ganin dukkan alamu dare yayi kuma lokaci yayi kuma ba a tsaida ne ba amma wannan maudu'i na dan faɗin matsalolin shi ne a gurguje bi iznillahi subhanahu wa ta'ala da dukkan alamu muhadara guda ta yi mana saura bi iznillah ina ganin ran juma'a za a yi karatu na ƙarshe za a yi sanarwa a masallaci in abin ya tabbata daga nan kuma sai mu shirin komawa niya ne sai in Allah ya kaddari kuma akwai saduwar abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana akwai dan uwa misbah sai zo yi mana addu'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh